أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو يو ثلاثة بقي بوجه رمضان هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya kuma ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci da ke cikin wannan jami'a jami'ar jihar Gombe Gombe State University domin karatu kamar yadda aka saba muna karatu a yammacin waɗannan kwanaki na wannan wata mai albarka muna karatu a cikin alƙur'ani mai girma cikin suratul hajj mun tsaya karatun da ya gabata aya ta 38 mun tsaya aya ta 38 insha Allah za mu tashi aya ta 39 a cikin suratul hajj muna fata Allah ya samu dace kafin a shiga karatu wanda suka turo tambayoyi wannan bayan ya yi sallama da fatan alkhairi da addu'ar alkhairi ya ce yana so sanin cewa yana da gidaje na haya da yake karɓan haya da wasu kadarori daban idan ya zo cire zakka zai yi lissafi da kuɗin gidajen ne ko kuma iya ruwan kuɗin da yake karɓa yake juyawa zai fitar duk gidan da aka ajiye shi a matsayin kadara shi ba a lissafa kuɗin gidan amma hayan da ake yi kuɗin hayan shi ne kamar motoci tirela da rokoki da sauran manyan motoci da suke jigila idan mutum ya zo da zakka ba zai yi lissafin kuɗin motar ba a matsayinsu na kadarori sai dai kuɗin jelen da suke yi idan sun ɗau dako za su tafi da shi to za a yi lissafi da wannan kuɗin dako wannan shi su ne don haka ba zai yi lissafin kuɗaɗen gidajen ba sai dai kuɗaɗen da yake karɓa na haya wallahu a'lam wani ya rubuta doguwar takarda yana magana da farko akan girmama alkur'ani a ce wasu sukan shigo da jaka sai su dora akan inda ake ajiye qur'ani ko kuma kan qur'ani a ce wani ya shigo da leda ma ya sa takalminsa a ledan sannan sai ya aje ledar akan inda ake ajiye qur'ani waɗannan duka kurakurai ne da ya kamata ya yi wa mutumin magana take a lokacin ta hanyar nasiha cewa hakan ba shi da kyau ba kome ya ce an jinkirta shi sai ramadan ba yanzu wanda ya yi wannan abu yana cin wani don haka la ya juzu ta akhirul bayani an wakatin haja wanda ka'ida malamai suka ce bai halatta ba a jinkirta bayani a lokacin da bukatar su take nan don wani ya zo shi bai sani ba wataƙila sabin takalmin da yake ganin muhimmancinsu ya zo ya ɗora a inda ake ajiye ƙur'ani ya sa su a leda to da sai ya take a lokacin sai ya ce masa a ai ba ai haka ai masa nasiha a nuna masa matsayin alqur'ani da kuma abin da ake ajewa a gurin wannan koyaushe al'amrin ma'ruf wa nahy anil saukar ba dole sai an jira ranar wa'azi ko lokacin tafsiri ba wajibi ne mu rinka ladabi wajen mu'amalantar Qur'ani yace wani kuma zai bude Qur'ani da aje shi haka ne duk wa'ina abubuwa na sakaci da Al-Qur'ani bai dace ya kamata a rinka girmama Al-Qur'ani fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara da wannan malamai suka ci kan cewa mutum ba zai aje Qur'ani yana karantawa ya aje shi a ƙasa sai dai ya daga shi ko ya dora akan cinyoyinsa in yayi zama tarabbu'i ko a ɗora shi akan wani katako irin wanda ake ɗorawa ko wani abin ɗorawa. Wallahu alam. Ya tambaya ta biyu cewa game da barin filin arfa bayan faduwar rana. A yaya mahajjaci zai yi idan motarsa ta tashi kafin rana ta faɗi kuma yana tsoron ya jira ya jira watakila zai ya ɓata ko ya rasa inda ‘yan uwansa suke tunda lokacin dare ake shiga. A motocin da suke ɗiban alhazai ba motar da za ta tashi sai rana ta faɗi a filin arha. Sai dai in private mota waɗanda suke kabu-kabu, in wannan ya shiga kuma ya fita daga tawagar alhazai, amma dukkan alhazai akwai motoci bus bus wanda gwamnati ta tanada komin yawansu akwai bus da za ta wadace su insha Allah za a kawo bus ba sai su ɗebi alhazai haka dai aka ajiye alhazai a filin arfa to babu bus ɗin da za ta tashi a gurin sai rana ta fadi idan kuma bus ɗin ka kaga direban ko da ya tare da tana biri ba tafiya zai yi ba in kuma zai tafiya bar filin arfa to ka gaya jami'an alhazai na kuma jihar za a yi magana da jami'an wizarar hajji na Saudiya za a yi masa gargadi ba zai ba da ma ba bar gurin da izinin Allah sai rana ta fadi don haka wannan shine yadda abun yake ba mamaki in motar da ka shiga ba motar alhazai bane ta hukuma yawa shine wanda za a iya cewa kila ana abuna sannan maganar shigan dare kuma ai dare yana yi har yana karuwa a can kam yawa saboda haka kuma hanya ɗaya ce za a fita har iya inda za a je kowa ma nan je bot din kawai bambancin saukin tafiya ne da kuma tafiyar gaba yau kowace bot ka shiga muzdalifa za ta je wallahu a'lam don haka ba wani wannan kalubalen babu wannan kalubalen gaskiya wani tambaya ta uku kuma yace tambayar su dai duka yace akaram kalla idan mutum zai iya sallah zai iya sallah rataye da jakarsa a bayansa saboda mafi rinjayen masu ajiye jaka suna rasa hankalinsu ya halatta mutum zai ya sallah da kansa tana ba su matakar ba za ta hana shi cika rukunin aikin hajji ba a rukunin sallah ba idan ba ta hana shi cika rukunin sallah ba zai iya sallah da ita tana makale a bayansa ko tana makale a zinan ɗinsa wani ya fi sauki wallahu ta'ala ala إن شاء الله بارك الله تعالى آية 39 في سورة الحج وما تعالى في المدارس نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور
نعم الله سبحانه وتعالى تحوذين للذين يقاتلون بأنهم ظلموا yanzu kan an yi izini ga waɗanda ake kashe su haka kawai ba su ci ba ba su sha ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ya soma kiran mutane akwai da'awa sirriya yana kiran mutane a sirrance ya gaya wa wannan cewa ga abin da Allah ya aiko shi da shi mutane suna musulunta abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya musulunta iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Khadija ta musulunta radiyallahu anha sannan sauran mutanen gida su zai da bin Haritha su Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu sun musulunta sannan sai aka ci gaba da da'awa sabiya shi ma abubakar radiyallahu ta'ala anhu yana ga sauran yan kasuwa labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su zo suna musulunta har aka kai sama da mutum goma sha sun musulunta sana aka koma daro arkam ibn abin arkam suna kuwa wani suna gudanar da addini a wannan lokaci duka akwai tsambon a garin tsambon su a garin maka da aka ga tsanani ya amma ya kaman ba tsananta ba sosai ba ya kace to tun da su kaɗan ne a daina sayan kayan su in za su sayar idan sun zo sayan kaya a kasuwa in dai mutum musulmi ne kar a sayar masa in shi kuma zai sai da kayansa kar a saya tunda su yan kaɗan ne kawai ko ɗan kasuwa bai sayar musu ba akwai mutane da yawa da za su zo su saya haka aka sa su cikin damuwa da wahala suka yi hijira min da tuɗura ila habasha suka dawo suka yi hijira tuttaniya ila habasha su ja'afar radiyallahu ta'ala anhu hadda ‘yar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam Ruqayya radiyallahu anha tare da mijinta Uthman radiyallahu ta'ala anhu amma daga ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka tura sahabbai suna hijira zuwa Madina saboda kabilu Abu da Nasr sun yadda za su ba su mafaka kada suke hijira suna tafiya Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu radiyallahu anhu ya zauna shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi kira da yi wa ta yi tsanani ana kama su ana azabtar da su kamar yadda aka yi da Adila an kama Yasu da matarsa Sumayya da ɗansu amma ana azabtar da su har sai da su rinka shahada amma bai kawai bai mutu ba annabi sallallahu alaihi wasallam zai na kasawar Adila fa inna wahidatun min jannah an kama ummu sharif radiyallahu ta'ala anha an kare shi an azabtar da ita an kama bilal an kare shi an azabtar da shi tun yana cewa Allahu ahad bai kuma da cewa ahad ahad saboda mun yi ibada da a duka wannan wahalhalu da suke ciki annabi sallallahu alaihi wasallam an kama shi an doke shi shi da abubakar radiyallahu ta'ala anhu aka doke shi da aka zubar da su da shi abubakar radiyallahu ta'ala anhu yana farfadowa yace aina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahaifiyar abubakar radiyallahu ta'ala ita take kula da su ace baka tambayi kanka ba kana tambayan aina rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga ƙarshe ita ma ta musulunta abu kuhafa baban abubakar shi ma daga ƙarshe ya musulunta wannan duka suna cikin wannan wahalhali har Allah ya yi izini shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira bayan ya tura sahabbansa sun yi hijira zuwa Madina shine ya fita shine Allah subhanahu wataala bayan sun fita sun koma sai aka yi izinin su yi jihadi amma lokacin da suke fita sun fita cikin wahalhalu wasu an kama su an kwace dukiyoyin su kamar a suhai ibn sinan arumi lokacin da zai hijira aka kwace dukiyarsa aka ce ai anan go- anan makka ka tara kuɗi kai asali kuma ba za mu masa kuɗi kuma ba za ka tafi da kuɗinka ba haka yi kuma yake irin su abu salama an kwace iyalinsa an kwace ɗansa an kwace dukiyarsa haka nan ya hijira ya tafi mu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya yi hijira makka tana soyuwa da su domin a nan aka haife su a nan su da girma garin da suka saba da kasuwanci da sana'o'i da noma da kiwo wannan shi ne garin su amma dole tun da sun zo sun ce Allah shi ne Allah kafin da suka ce ba su ba ruwa a wannan mai annabi sallallahu alaihi wasallam shine muhammadul amin amma da yayi da cewa la ma'budu bi haqqin illa Allah suka ce ina wasu san aminci tattare da shi ba shi ne ya kama hanya shi da abubakar zai zawo kanan suna tafiya su kuya nan su tashi nan har suka kuya cikin kogo lokacin suka kuya cikin kogo kafirai suka nemi su basu gansu ba da suka fito za su kama hanyar madina ibnu ubayd shi ne wanda ya san hanya zai nuna musu da suka zo mahaɗa nan hanya ta yi makka nan hanya kuma ita za a je a kama hanyar madina annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hango hanyar makka to da sha'awar makka da tuna gida sai ya tsaya a wurin yana zubar da hawa ya fuskanci makka sai Allah subhanahu wataala ya aiko da mala'ika da ayoyin suratul qasas malamai suka ce suratul qasas ma gaba ɗaya ta sauka ne don rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda fidda shi daga garin da aka shi ne Allah ke bada labari an qudira lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha la yuslimu qadir an yi izini ga waɗanda ake ratsa su haka kawai aka kashe su lalle an zalunce su yanzu an musu izini su masu ɗaukansa kuma lalle Allah me iko ne a bisa taimakon su Allah ce allazi ya kukuri min diyarihim bi ghairi haqqin inna an yuqribu Allah kawai don su ce Allah shine Allah akan makare aka kore su daga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ga hanyar makka hankalin sai tashi sai Allah ya koma malaika jibril Allah ya ce masa innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad lalle wanda ya farlanta ya wajabta maka alqur'ani ya saukar maka da shi laradduka ila ma'ad wallahi zai dawo da kai zuwa makka za ka shiga cikin makka kana mai izza da buwaya za ka buɗe garin makka nan da zai yi hijira aka gaya masa wannan shi za ka ga lafarin lama duka ila ma'ad ya yi kama da farko surar lokacin da Allah ya gaya wa mahaifiyar annabi Musa alaihi salam wa auhayna ila ummi Musa an anzi'i fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayhi وجائره من المسلم إن رادوه إليه شنو سي الله ميمتا إلي تك النبي صلى الله عليه وسلم سبودا ما يفير النبي موسى لوكتين da ta haife shi ana kashe yaya maza duk bani Isra'ila da suna fita namiji Fir'auna ya sa a zage gidan a kamo yaron a yanka shi a wannan yanayin aka haifi annabi Musa da namiji kuma daga cikin bani Isra'ila wannan hankalinsa ya tashi to shine Allah ya cewa wa auhayna ila ummi Musa an amdi sai muka yi wahayi na ilhama zuwa ga mahaifiyar Annabi Musa cewa ki shayar da danki amma fa idza khifti alayhi in kin ji tsoro ba za ki iya nutsuwa ba to fa alqihi fil yam ki sa shi a cikin akwati yana dan jinjiri washe garin alhuwansa aka ce ta sa shi a cikin akwati kogi ya kawo ta jefa akwatin cikin ruwan kaga wannan tana tsoron mutuwarsa kuma aka ce wannan shi ne Allah subhanahu wataala sai ya mata inna radduhu ilayki wa ja'aluhu min al-mursalin lalle mu radduhu ilayki wallahi tabbas za mu dawo da shi zuwa gare ki idan ana karatu alqur'ani da kowace qira'a da kowace riwaya sai an yi sitta maka inna radduhu ilayki ba da rage da sai da haka saboda ƙarfin magana kana cikin madda za ka shigar da dalo shadda yana kanta daga inna rafi ilai maddu rafi musaqqalin kalbi wa an kulli bil maddi ma qabla sakini a kira'a saba'iyya a kuma kira'a ashar don ka dole sai an ja ta wadda harka shi da haka don ƙarfin tabbatar da cewa abinda Allah ya faɗa wa nazari babu shakka babu kokonto zai faru to da aka ce mata inna ratuhu ilaykum wa ja'iluhu min al-mursalin sai ga shi nan falsafatu alu fir'auna liyakuna lahu aduwa wa hazana ya zo ya girma a gidan fir'auna ya yi kaza ya kaza kafin ya girma a gidan fir'auna da aka jefa shi a cikin da ta jefa shi cikin ruwan nan aka tsinto shi aka kai shi gidan fir'auna amma sai gashi an dawo da shi gurinta ita mahaifiyar to wannan kalmar da Allah ya yi wa mahaifiyar annabi Musa alaihi salam cewa inna raddu ilayhi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa lalle Allah ya dawo masa da ya dawo masa da shi to shine shi ma sai aka masa irin wannan kalma duk ya gane cewa zai dawo maka kar ya dawo innal ladhi farada alayka alqur'ana la radduka ila makan za ka dawo maka kana mai buwaya kana mai daraja kar kai shakka kama hanya ka tafi a lokacin sai hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta sai kama hanya suka ta tafiya ya bar garin maka amma duk da haka da suka je maka da suka je garin madina sai da zazzabi ya rufe su gaba daya so da shauƙi da tunanin gida da yadda suke ta damuwa da gidajensu da yadda harkokinsu yake an raba su da shi zazzaɓi ya kama su da kuma kwaɗayin cina makka har madina ta fita a kansu sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a yana cewa Allahumma haddith ilayna al-madina ya Allah ka sanya son madina a zuciyarmu kamar yadda ka sanya son makka a zuciyarmu sannan Allah ya warkar da su daga wannan zazzaɓi sannan aka sanya madina ta zama abin soyuwa gare su shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wal madinatu khairun lahu law kanu ya'lamun a madina ita ce alkhairi ga mutane law kanu ya'lamun tun daga wancan lokaci ila yawmina hada in mutum ya je madina yana samun nutsuwa da kwanciyar hankali da kuma son madina waɗanda suke munafukai tsantsa su ne suke kyamar madina ba sa iya ƙaunar madina ko mutane da to ma'ana a shahid inna radduhu ilayk abuna yadun ashashine la radduka ila ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin wannan damuwa amma Allah ya dawo da shi a can farkon hijiran su an bi su da an yi su bi ta da kulli sai Allah ya musu izini yanzu kan su ma su dawo mutane su fita su yaƙi kafirai in ka duba za ka ko a ina yawanci za ka ga musulmai ba su kai suke fara tada kayan baya su hau kafirai da kara ba idan ka samu kawai musulmai kullum kare kansu suke yi wanda ke ke faruwa a jihohi da yawa a najeriya constitution da ake cewa ya tanadi dukkan ɗan najeriya yana da damar ya zauna a ko'ina yana da damar movement right for movement daga guri zuwa guri right na mutum ya mallaki properties in movable properties duka wani constitution ya tanada chapter 3 na constitution fundamental human right gaba ɗaya ya tanadi wannan amma za ka samu ana kashe mutane don su musulmai ne kawai amma ka za ka samu musulmai kawai sun shigo da kashe mutane haka kawai duk inda garin musulmai ne za ka ga suna rayuwa da waɗanda ba musulmai ba cikin zaman lafiya amma wasu jihohi inda wanda ba musulmai suke da rinjaye sai da sun abun nan haka wasu jihohi ko su tare hanya in mota ta zo ta samu musulmai a kashe wannan duka an constitutional bai ya saba da dokar ƙasa da aka tanada baya tafiya daidai da musulunci bai kamata a ce ana yin haka ya kamata gwamnati su su rika ɗaukar matakai da duk wanda ya zamanto ya saba dokar ƙasa balle kuma bai saba dokar Allah don ka Allah subhanahu wa ta'ala tun asali musulmi ba ka fara ba ka fara ba ka fara wani sai dai in aka dame su Allah sai musu izini yace yanzu ka ba inna Allah ala nasrihi qadir الذين أخرجوا من ديارهم سورة أكد سورة بجيلة الجنس ما لم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه شيء منظر الله صلى الله عليه وسلم تسامح أكد سورة بجيلة الجنس بخير حق بعد عليه سنة وليس إلا أن يكون ربنا الله في ذكر يسوع من جد مشيني أنا ومن يبدأ أن يبادر الأبار أصحاب الرسول وما نقم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ashabar kudu ba a rinka jefa cikin wuta ana kashe su ba sai da kawai sun ce ubangijin mu shine Allah mabuwa sun yi imani da Allah to haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa Allah ce wa laura dafullahi nasa ba'dahu bi ma'ruf ba don Allah yana tunkuri tashin mutane da tashi ba wasu mutane sun tada zaune tsaye a wani guri sai a turo su mutane ɗan uwansu su yi maganin su ba don Allah yana yin haka ba Allah ce da hulki na sawami to da an rusa sawami ne a wani ƙauye aka ce shine ɗaki ƙarami wanda ruwaniyawa wato malaman yahudawa da nasarawa suke shiga su yi ibada sawami shine ɗakin da mutum yake shiga a gidansa kawai ya keɓe yana ibada wa biyahu da kuma manyan zakura suka haura wannan wanda ɗan jama'a kaɗan kamar guda goma mutum goma za su iya shiga ciki wa salawatu da kuma coci coci su ne salawatu a wani kauri kuwa la hujjibat sawami da ba don Allah yana tunku da mutane sashi su ga sashi ba to da an rusa ɗakin bauta na sabi'awa wa biya'un da ɗakunan bauta na nasarawa wa salawatu da ɗakunan bauta na yahudawa wa masajid yukkaru fi hasbullah kabira ba don Allah yana tunku da mutane tashi su da tashin su ba da an rusa masallatai waɗanda ake yawan ambaton Allah a cikin su malamai suka ce wa masajid sai yukkaru fi hasbullah kabira aka ce wannan abin fi haɗin nan yana komawa zuwa ga masajid akrabul mazkur da su malaman kuma suka ce a ina komawa ga duka sauran ba ai sauran ma bautar Allah ake a cikin su wato sawari za ka ɗauke shi a matsayin ɗakin bauta na sabi'awa bautar Allah suke yi biya ko coci coci na kiristoci bautar Allah suke yi salawatu ɗakunan bauta na yahuda su ma suna ambaton Allah a ciki wa masajidu ɗakunan bauta na masallatai su ne masallatai na musulmai kenan mu musulmai masallaci muke alfahari da shi saboda haka a ɗakin Allah muke bauta haka nan yanzu ma ga shi mun zauna a masallaci muna karanta alƙur'ani muna fatan Allah ya karba ana karanta alƙur'ani ana fassara mun taru a masallaci muna neman rahama Allah wataƙila mu dace da kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dogon hadisi da yake cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarsuna fima bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من جد وباب وسوسة بذات شارو أسكن داكي لك أسكن داكونا الله شيني مثل ذاتي سورة كرم تلتاب الله سورة دلال تلتاب الله سورة في إنجاز تكاليس أولئك وكي ما تحكي آياتي وفاتي سي نزوة تسوكو أكنسو سنن رحمة الله تعالى بذيسو sannan mala'iku su kewaye su sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su cikin mutane na musamman a wurin sa Allah ya samu na cikin wani suka dace haka da kan bin karfiya su Allah da tsira ya shafi hanta sauran da ake da ake bautan Allah a cikin su Allah ta wala yansuranna Allah min yansur tabbas Allah zai taimaki wanda ya taimaki addinin sa ai wala yansuranna Allah min yansur dinahu Allah zai ce mutu wanda yake mutu addinin Allah kamar ayar da Allah subhanahu wataala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ma'ana in tansurullaha ay in tansuru dinallah in kun taimaki addinin Allah to Allah kuma zai taimake ku to kama wa yansuranna Allah wa yansuru tabbas Allah zai taimaki wanda yake taimakon addinin Allah Allah ya ba mu inna Allah la qawiyyun aziz lallai Allah da ƙauyen wallahi Allah mai ƙarfi ne ƙarfi da babu wanda ya kuce ya da wannan ƙarfi azizu ko Allah mabuwayi ne ba wanda yake tsayawa a gabansa shi kullum da barke ne mulki da tun fil azab ko babu ranar karewa huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin huwa al-awwal laysa li awwaliyatihi ibtida wal akhir alladhi laysa li akhiriyatihi inqidar Allah shi ne al'awwal babu gurin da fara wanda ya fara, Allah kawai shi al'awwal ne, babu inda shi ne farkon farkon farawa da Allah babu wani. Kuma shi Allah al'ashiru ne babu ƙarshen ƙarewa inda Allah ya ƙare babu wani. Mulkin Allah waye ke tufin aza, kuma haka nan yake babu ranar ƙarewa. Don inna Allah da ƙawiyin hasi, allabira in makallahu bil amr. An karanta? Na'am. Allabira in makallahu bil amr aqamu as-salata sun sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam su ne wadanda in makkannahum fil ard idan muka makana su a bayan ƙasa ma'ana in suka samu dama a bayan ƙasa a ƙawar salatu ta su da sallah duk inda musulmi yake inda duk ya zo farko in yi musulmi ciki ne yawanci cewa ke ina masallaci da ya shigo da ke ina alƙibla take kafin ya fara cewa ina wurin abinci ya ce ina alƙibla take an zuwa sanar ce ina masallaci in ya fi kiran sallah na ji masallaci ta nan ku kawai ya samu inda zai jami'a الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة lokacin da yake tafiya a mota a hanya zai yi kasoro za a yi sallah a jeji za a yi sallah a kaza amma lokacin da ya isa garin da yake so ya je ya samu masauki ya zauna da ya samu mutum da ina masallaci yake kuma ya ce ba mi sallah ba a ina masallaci yake da asuba karfe da kuke tana sallah da asuba yake so ya ce alladina in makkannahum fil ardi aqamu as-salata musulmai su ba ‘yan tashin hankali ba musulmai su ba ‘yan ta'adda ba musulmai su ba ‘yan ta'adda da ke musulmai ‘yan zaman lafiya ne da bautar Allah idan musulmi ya zo ya ko inda ya ke kai ina wurin sallah ya in ma ai kana da wani wannan sunansa Abubakar wannan sunansa Muhammad wannan sunansa kaza ya fito yanzu a kuma masallaci na maganin ba masallaci to ya kamata mu gyara ta wurin ga sallah shikenan to da ba abun da ya dame shi ne sallah su samu alaka da ubangiji إذا الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي استوى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا duk lokacin da musulmi suka wayi gari tunanin su Allah kuma suka dauka su a cikin zuciya ba ha'inci ba cin amana ba ƙarya ba gare su to Allah zai ba su makamuwa a yayin da za su su ne masu faɗa ya amma in suka sa zalunci da ha'inci da rashin adalci to sai dai su ga ana faɗa su dan Islam sun zabi kasance kenan babu abin da ya kai riƙon amana izza babu abin da ya kai riƙo da addinin Allah da tauhidi da wanke zuciya da tsayawa abokawa Allah tsakani da Allah sannan da tabbatuwa a kan gaskiya babu abin da ya kai shi ɗaukaka darajar mutum amma in mutane suka ce dabara su za su yi a'a za su cin hanci da rashawa ba ruwan su da abin da Allah yake to sun zaɓi kaskanci sun rika zama cikin kaskanci Allah yake الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وسيسوا هذا الزكاة da zarar lokaci ya yi zato nawa misali bara da zarar mutum ya zo ruwa ya kawo amfanin gona to tambaya yake buhu nawa ne ya wuce ya mallaka ya noma zai fi da zaka kuma nawa ne abin da ya zaka wa amari da ma'aruf wa nahu an muka musulmai duk inda suke in suka samu makarwa a bayan kasa hankalin su kwanta to su suke su umarni bil ma'ruf da kyawawan abubuwa wa nahu an muka kaga suna hali da mummunan duk inda musulmi yake na amru bil ma'ruf wa nahu an muka shine wanda yake laye zuciya da za mu daura yau ba a tunatar da mutane game da tauhidi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duba wannan rubi da Allah rakan amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar shine yake tada mutane yake amfana da mutane su zama doraye kamar da ake yi wa ido bayi da ruwa to haka ake yi zuciya bayi da wa'azi idan babu wa'azi an mutu kuma in wa'azi zama to ba a kiran mutane zuwa ga tauhidi da aqida kyakkyawa ta tacciya aqidatu wato Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to in dai da suka gino akan wannan aqidan ba ba inda za su dan ko wa'adi an aure bi ma'ruf wa nahy an munkar shi ne babban abu a ranar musu walillahi aqibatul umur Allah ta dukkan karshen al'amura ga Allah za su koma ita kanta duniya gaba daya ita za ta kare inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un kowa zai kare kowa zai kare Allah shi kadai zai gaje gaje وترى كل ذيك كل يوم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هكا الله سبحانه وتعالى شيء كوي نعم
وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط
وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير Allah subhanahu wata'ala ce wa in yukazzibuka amma in suka ci gaba da ƙaryata ka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad kazzabat qawluhum qawlu nuhi wa 'ad wa thamud to tun kafin zuwa al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sun ƙaryata ka to ai tun kafin su mutanen annabi Nuhu alaihi salam sun ƙaryata shi annabi Nuhu alaihi salam ba shekara 900 da hamsin wannan sallah na wazi shekara dubu ba falabi tafihim alfa sanatin ila kamsin ama yana wa'azi kullum wa'azi a doke shi a sumar da shi ya farfaɗo ya kira amma mutum tamanin ne kada suka yi wani mutum tamanin maka ga mu yanzu da tuku a iyalan kawai na ga mutum tamanin da shi al'uwa ne wanda sun da zama wasu amma shi shekara ɗari tara da hamsin wannan wa'azi zalla amma mutum tamanin kada suka yi mai don haka kaga ashe an karyata shi wa'adu adawa annabi hud alaihi salam ya yi sun su da ku bauta wa Allah amma ina suka ce su ba su san wannan ba suka ce su suna da ƙarfi su suna jin su su ne fa amma adu fastakbaru fil ard wa qalu man ashaddu minna quwwa suka ce waye kai mu karfi za ce wai sai mun bautawa kaza mun bautawa Allah ba su san mun da suke wa samu samuwa sun kare Allah sun kare ta Annabi sallallahu alaihi suka ce ba su yarda da abin da yazo da shi ba qalu ya salih qad kunta fina mawduwan qabla hada ya kai salih ai da mun dauka kai zaka gaji gidanku akwai alaman sarauta sarauta a gidan sallallahu alaihi wasallam amma yanzu ka zo kana cewa wai abin da a mu ba sun ba suka ƙaryata annabi salih Allah ta wa qawmi ibrahim mutanen annabi ibrahim alaihi salam su ƙaryata annabi ibrahim hadda babansa babansa azara ya ƙaryata shi suka ci gaba da bautar gumaka suka ce ba su yarda da abin da annabi ibrahim ya zo da shi ba أراجل أنت عن آلهتي يا إبراهيم أنت وأنت جيجا لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا تبيك بعد ذلك amma duka wannan ba abin da ya rage su wa qawmu nur mutanen annabi ne alaihi salam sun ayyuka shi Allah ya aiko shi mutanen salu Allah ya aiko shi ya dauko shi daga gidan annabi Ibrahim aka tura shi gefen gidan garin annabi Ibrahim shi ma je kira mutane zuwa ga tauhidi amma ina suka karyata shi suka iya yin imani da abin da Allah ya aiko shi da shi suka ci da miyagun ayyuka na duwa wa ashabu maryam da mutanen annabi shu'aib alaihi salam ashabu madiyan mutanen garin madiyan suka karyata annabi shu'aib annabi shu'aib yana cewa awkum kayda wa la takunu min al-mufsirin wa yakunu min qisṭat al-mustaqim wa la tabkhasu an-nas ashya'a amma ina suka ce basu san wannan ba suka ci gaba da abin da suke yi wa kudziba musa ruwa annabi musa alaihi salam wato saboda irin dawainiya da wahala da ya sha shi fir'auna cikin al'ummar sai fir'auna kuma ya tafi wa adawa sai da Allah ba inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan min yuzabbihu abna'ah wa yastahyi nisa'ah duka wannan adawa ta fir'auna shi za ka ga Allah subhanahu wataala yace wa in yukazzibuka sai ta faqad kazzaba qablahum qawmu nuhin wa ad wa thamud وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين أما يجي بين موسى بيتي وقوم موسى بيتي وخذب موسى قول النبي موسى يا شافما يا شافما باب النبي da aka rinka ambaton sa alqur'ani yawan sai kai yawan ambaton annabi Musa alaihi amma ko duk haka shine wanda yafi kowa yawan jama'a bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka kuzuba Musa an karyata annabi Musa saboda wanda ya fito fili ya ce shi Allah ne shi ne Fir'aun ce ma alimtu da kuma yin ilahin gari ban san wani abin bauta gare ku ba in ba ni ba in ji Fir'aun
shi yasa Allah subhanahu wataala duk inda zai magana da annabi Musa sai ya canja murya Allah sai ya canja ka duba nan sai da ka canja murya wa in yukazzibuka faqad kazzaba qablahum qawmu nuh wa ad wa thamud wa qawmu ibrahim wa qawmu lut wa ashabu layla sai wa kuzziba Musa saboda anan ne Allah aka taba shi Fir'aun ya fito ya ce shi ma Allah ne yasa Allah subhanahu wataala yana magana akan tauhidi canjawa yake da aka zo duk inda sauti ya taho in aka zo mun tauhidi sai kaji sautin ya canja duba surat maryam farkonta muryar ta ta da daban da tsakiyarta amma da aka je karshe Allah sai da ya canja Allah sai da ya canja takadu samawa yatafattarna min wa tanshaqu al-ard wa tahibbu al-jibalu hadda an da'u lil-rahman walada wa ma yanbaghi lil-rahman an yattakhidha walada إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعده عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا مكانة تنجا سورة من أنت وحق الله وهكذا أنا لأن فقال يلا وأنا في الأسفل وكذب موسى وما أن كرية تحتل موسى أي سورة ما كرية تسوأكي أما أن فرعون ينسل موسى نحن موسى وكذب موسى فأمليت للكافرين amma sai dai jinkiri dai wa talala ga kafirai dai talala wa kafirai da basu duk da kare kawo su kai fir'auna lokacin da ya karyata annabi Musa annabi Musa da ya ga al'amari ya kai inda ya yi addu'a ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم النبي هارون يجي امين الله يجي قد اجيبت دعوتكم فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون قد اجيبت دعوتكم amma ba aiwatar da aikin ba sai bayan shekara 40 suka yi addu'a annabin Allah ya yi addu'a annabin Allah ya ce amin Allah ya ba su garanti an amsa addu'a amma ba aiwatar da aikin ba sai bayan shekara arba'in a shekara za ka iya addu'a ka yi addu'a ka yi addu'a ka ga aure ne da da ce to ko ciyaman na lokal gaman kake roka ba na nufin ciyaman karami ba ciyaman babban mutum ne to dai amma dai ne in kana roƙonsa an dole sai ka mutsa wata nan ka zo da yamma wata nan ka zo da rana a ce bai fito ba ka ga mutum ya zauna a gindin benci har yana gindin ya yi fito ba sai sai mutum ya zama nisa ce ciyaman ku baya gani amma farko abu da zai ce to shi ake zamanin zai dawo zuwa mutum dan ba a da ciyaman ku baya gani ba zai iya cewa kawai ba to ya zai zamanin zai dawo ka ana ga zai yi tashi to Allah ya kiyaye kuma dai Allah subhanahu wa ta'ala mu da ba ma yi wannan fadanci so ne kai ba Allah fadanci za ka roƙe shi Imam Hassan al-Basri ya kuma Allah ta'ala yace shi gishirin gidan da wanda ya rayu magabata suka ce in ka ga ka sa matsala a gaba har kai ka a kake addu'a to ko ka tsara wani yana kuma suka da Allah ya hore maka muhalli na to kai nasara ko muhalli bai zo kai nasara da ka tuna a je a yi addu'a daga tuno cewa mai magance maka wannan matsalar shi ne Allah ka kai nasara don haka maganar abun ya tabbata da sauran abun da zai faru wannan kuma na Allah amma ka gane cewa wannan abun da nake so ba mai ba sai Allah to wannan nasara shi annabin Allah ya yi addu'a annabi Musa a rinsa a ƙur'ani ba ake ba da labari annabi Haruna ya ce amin kan su yake da addu'a a yi wasu ya yi addu'a a yi wasu an ce amin zuwa yi kai ma ba ka yi wani zuwa su wasu kai sun kawo amma wata annabin Allah ɗaya daga cikin ulul azumi min ar-rusul na uku cikin halittar Allah gaba ɗaya shine yayi addu'a an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim alaihi salam da uku annabi Musa za a gida shi ne ya addu'a. Annabi Harun ya ce amin. Bayan ya ce amin, Allah ya ce kadu uji ba da'awar wallahi tabbas an karbi addu'a ta.
fastaqima duk da an karban sai Allah ya ce musu fastaqima ku dage ku joge ku dadi an ce ba an karba kai ko kawai shike nan sai ka dauka kawai shike nan zai in ka ta dole san nan annabawa Allah aka ce musu qad ujiba an karba da'awatu Allah me aka ce musu su je ku kwanta a ba ta ku kwanta annabawa Allah garanti daga Allah wahayi an karba amma fastaqima kun tsaya tsayin daga kuwa da Allah kuwa da Allah ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون أبو الذين يقولون كلام مفرد ولا جوار مثلا wani ke nuna mana in kana addu'a a ci gaba da yi wani sai ka zubar da mara wani sai ka yi kura wani sai ka fada da dare sai ka fada a tsawi kana tafiya ka fada kana kwance ka fada kana zaune da zarin ido da ido wani shi ne ke nuna naci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha yuhibbul muttaqin Allah yana son masu naci ba kamar dan adam ba dan adam yana son masu naci an ba su mai naci in ka naci dan adam sai rika da kuma tuni da tuntuwa sai ya tsako da kazo ko zafi Allah ko so yake ka zo ka yi domin ka san shi ne shi ne shi zaka ji rawa a yau za ka manta Allah ka ji gurin wani ka tsaya kawai da Allah in wannan wani shi zai maka aiki Allah zai aiko shi sai an zama aiki an kada tsoron a kawai ne ka ce da kuɗi yana kashewa ina ga wani ba Allah ashe da dare ne ka biya wa Allah Allah ce je kake masa aiki kai dole ku ya zama maka amma ina ba mu san Allah ba shi ne matsalar Musa da dole kana faɗa kana faɗa je da su irin Allah jiwa an tuta Allah Allah jiwa ne da shi ne yanzu kai ne zaka yi barka da sauran kansa ga ubangijin da ya mace shi duk saurin kansa cikin kasa da kasa da kasa da je kai wa amma wata ya je hankalin ke kwanta da daddare nan da gada ba in aka masa sauki a tashe shi da safe da zai rufe hidima in ba ka da daddare ma za a taso shi kuma sai a zo ya yi na ka dinga mutum Allah ba shi ne matsala sai mu ji mun gaji da addu'a a mu a kuma addu'a ba ta karu ba to in ta karu dama ya kake nufi ai addu'a ta karu insha Allah kun ga kai da shawiya ko ba ka ci haram ba ba ka ganganta cin haram ka tsarkake tsakanin da ubangiji daidai iya da za ka iya da ikon duk abu na haram ka ne tsince shi to in kai addu'a da izinin Allah ka kwafiya shi maka Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu bayanin kansa tare da buga misalai da al'ummomi da suka shuɗe don mu koyi darasi haka Allah ya ce wa kullima musa amlaitu lil kafirin sai na jinkiri ga kafirai thumma akattu sannan sai na kama su fa kaifa kana da yaya yaya kyawun na ya kasance gare su kyawun yaya kyawa ta ta kasance gare su da na kyamace su na jane su ba ko za su kuma ko za su kuma ko za su kuma yau da mutum ya yi zulmi in malaiku suka ce ya Allah wani ya yi kaza mun rubuta a ya wani ya yi kaza ya Allah mun rubuta talabi a kar ku yi ba ku jira dai ku kila zai tuba can an juma ya Allah bai tuba ba ya ce ba ku ɗan cikin da yi da zai kuma shan sai ƙara wani ya Allah ya ƙara wani gurbi ba to ku rubuta wancan ɗin amma gurbi kwaya ɗaya tal wannan ɗin kuma ku jira wata ƙila zai kuma da haka da haka ba wani sai ya yi alƙawar ya shiga wuta amma an yankin lada mutum ya yi kana yin aikin lada mala'iku su ne farin ciki su ma farin ciki suke sai don ya kuma na suke yi sai aka murna suke kana yin aiki da da ya Allah wani ya yi aiki da da da tukunin ninka daga yayi kai ba za ta ku jira in ya kara wani aiki na da kunin ka wannan a yana yin za ta kunin ninka babin rahmar Allah wasi'at rahmatullah gadaba rahmar Allah ta yi da cikin sa so yake shigar da mutane aljanna sai dai ina mutane ne wasiya Allah ba mu ba don Allah subhanahu wa ta'ala ko kai baka da nake yaya shafa ta gare su kasance baka ayi فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد
أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور
Allah subhanahu wata'ala ce fa ka'ayyin min qaryatin da yawa min qaryatin alqaryun da yawa sau nawa da yawa a halakna muka halakar da su wa hiya zalima suna cikin zalunci sun zalunci kansu ta hanyar shirka lokacin da muka zo halakar da su fa hiya khawiyatun ala urujiha in Allah ya zo halakar da alqarya bayan ta zaka zalunci da shirka da irin bin Allah to fa hiya khawiyatun ala urujiha za ka ga an juya ta warga za ta ala urushiha a bisa kanta ya jijjige idan aka halakar da alƙarya in ka zo wucewa sai ka hanzo su da an gama da ita wa bi'rin mu'assalati sai ka ga gaba ɗaya rijiyoyi da ake ibar ruwa a wannan alƙarya mu'assalati sun rurushe sun rurushe gaba ɗaya kuma ba ta ibar ruwa ba wa qasmin mahin haka nan benaye gidaje waɗanda aka musu plasta da siminti mashid wanda aka wasu plasta da siminti to irin wannan ma wato su rushe su in Allah ya rufe harakar da alƙariya bayan ya mata jinkiri shi ta gyara to za ka ga mun gaba ne Allah ya rushe su Allah ya amara ta su yi ba wai mutane kan ba za su yi yawo a bayan kasa ba su tafi mana kan kan kasa fa takuna lahum qulubun ya'qiluna biha in suka zagaya bayan kasa su samu zukatansu su rika hankaltuwa da abin da ya faru yanzu ana ko a cikin gombe ka tashi daga gombe ka tafi wani gari ka tashi ka je lagos can ko ka tashi ka je kudanci ko ka tashi ka je arewaci ka je sokoto ka je makamantansu za ka ga canjin yanayi shin abubuwan da za ka gani hankalinka ba zai nuna maka cewa allah shi ne allah ba kaga wasu mutane cikin jahilci kaga wasu mutane sun fi ka imani kaga wasu mutane sun fi ka kwazo kaga wasu mutane su kuma basu ma san ina aka dosa ba kaga wasu mutane basu tashi komai ba afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adanu yasma'una biha shin mutane ba za su zagaya da kasa ba ya zama ko suna ji da gurmur su ji abubuwa da bambanci wanda in suka ji za su gane cewa ashe suna da bambanci التي فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور فإنها للي شي كافرتي ده شركة ده بن صالح ده إن الله لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور باوي إدانوا ne suka zamanto makantattu ba a idan shirka ta mamaye zuciya to ba ido ne yake makancewa ba walakin ta'amar qulubul lati fi sudur zukata ne suke makancewa zaman to sun wayi gari duk abin da za a ga mutum yana ganin gaskiya ba zai karba ba sai zabi ƙarya ga abin da zai kuma ba zai yi ba to da zuciya ta riga ta makance makancewar zuciya shi ya fi muni akan makancewar idanu makancewar idanu ba kuma bane mutanen kirki da yawa ba gani ladanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah na gani manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin masu imani ayoyi sun koro dalilin sa amma baya gani amma zuciyarsa a wanke take tana gani don haka fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur Allah ka raba mu da makancewar zuciya zuciya da kuma warkekiya mai gani da zarar gaskiya ya zo mata sai ta karba ba za ka sami ta cike da tauhidi da aqida babu shirka babu tsati babu wasu abubuwa don ana neman abin duniya a ana nan tsaye kan tauhidi an san Allah shine Allah shike bayarwa shike hana Allah samu dace wallahi ta'ala ala in muna rayu lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya wannan fata Allah ya samu dace